سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah maɗaukakin sarki ya dawo da mu darasin mu na littafin al'azkar min kalamil bashirin nazir littafin da ke koyar da zikirori addu'o'i da laduba daban-daban a fannoni daban-daban na rayuwar mumini na roƙon Allah ta'ala ya datar da mu da amfana da waɗannan darussa za mu tashi ne kan babi na 291 ƙarƙashin kitabe da yake ambatan abubuwa daban-daban babu ma ya ƙuluhu iza ra'a min nafsihi aw waladihi aw malihi aw ghairi zalika shay'an fa'ajabahu wa khafa an yusibahu bi'ainihi wa an yatadarrara bi zalika babin da ke karantar da abin da ake so mutum ya faɗa idan ya ga wani abu game da kansa ne ƙaƙashin kansa ne ya ga wani abu da ya burge shi awwaladihi ko ‘ya'yansa ko malihi ko kuma dukiyarsa an da zalika ko wani wannan shai an fa'ajabu ya ga wani abu sai abin ya ƙayatar da shi ya burge shi wa khafa an yusibahu bi ainihi kuma sai ya ji tsoron kada ya cutar da wannan abin wato da ainihin kambon ido wa an yi tadarrara bi zalika kuma ya ji tsoron kada wannan abin ya cutu da haka ɗin to abin da ake so ya faɗa don ya zama rigakafi ya zama dafa'i abinda zai tunkuɗe wannan cutarwar ko cutuwar da izinin Allah. Kamar dai yadda za mu karanta hadisi cewa al'ainu haƙ, kamban ido gaskiya ne. Malamai sun ce wani abu ne da Allah ta'ala ya halitta ya ƙaddarta a tare da mutane waɗansu mutane. wa'yansu mutane Allah ta'ala sai ya sanya abin a idanuwansu, ta yanda in sun dubi ko sun kalli wani abu, ko mutum ne ko dabba, ko wani abu daga cin halitta ba wa'yannan ba, kuma abin ya burge su suka sa hasada ko wata mummunan manufa, to abin za a iya cutuwa da nufin Allah. abin ya iya cutuwa har kaiwa ga halaka mutuwa ma yana iya zama haka ko kuma cutuwa da bata kai ga haka ɗin ba ko ga mutane ko ga dabbobi ko ga waɗansu kuma ba wanda zai iya cewa shi ya tabbatar yana da shi ko bai da shi sai dai in ya auku sai in ya auku amma in bai auku ba ba a cewa eh ko a'a akwai ko babu to saboda haka kowa ɗin ake buƙatarsa yayin da ya ga wani abu ya birge shi ko menene to ya faɗi wannan tabarakallahu rabbul alamin ko abin da ya kama da haka to da izinin Allah sai ya zama ko da mutum yana da wannan abin nan kambon ido ɗin to wanda ya kalla ɗin wanda ya duba ɗin ba zai cutu ba wannan sai zama dafa'i wanda yake muhakkak shar'ance tabbatacce a shari'a wannan shine a takaice shi yasa muka gaji wannan wato ba al'ada bace sunna ce ko daga idan an ga wani abu yara ne ko wani abu dai haka suka ganci tabarakallah ko abin da ya kama da haka to asalinsa kenan sunna ce daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق مرويت حديثي التفيبيون بخاري دا مسلم دقى أبو هريرة الله يددشي دقى النبي صيرا دا أمنت الله سبت أغريش يتي العين حق كم بين إدو غسكياني malamai sun yi bayanai a cikin sharhunan wannan hadisi a sharhin Bukhari Muslim da waɗansu tafai kamar muwaɗa duka dai a takaice abin da na faɗa ɗin shine abin da suka faɗa cewa wani abu ne mai kama da dafi da Allah ya halitta Allah subhanahu wata'ala ya halitta da tare da waɗansu mutane ta yanda in sun kalli wani abu suka sanya hassada ko wani wata mummunar manufa to abin yana iya cutuwa wani lokaci ma ko da ba su sa niyyar komai ba in har abin ya burge su sosai yana iya kasancewar haka a cikin muwaɗa Imam Malik ya rubuta wani hadisi da wani mutum yana wanka a wani bingi sai wani ya zo wucewa sai ya gan shi haka sai ya ce ka wannan kaga farar fata sai ka ce wata yarinya yana wucewa sai mutumin ya faɗi yana makyarkyata irin kamar wato zazzaɓi irin mai jonte mai sa karkarwa ɗinnan sosai ya jigata sosai aka je da sauri aka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa gashi nan wane ya zo yana zai wuce sai tarar da wane yana wanka ga abin da ya faɗa to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya tawaye a akan akan me a bisa wani dalili ɗayan ku zai kashe ɗan uwansa me yasa baka ce tabarakallahu ba rabbul alamin me yasa baka halla barakta me yasa eh baka sanya albarka ba to shine sai yasa shi yayi alwala eh sai aka watsa mutumin sai mutumin ya farfado ma'ana sai abin ya shige to wannan ya auku a aikace to saboda haka al'ainu haƙƙun eh wato kamar ido gaskiya ne warawai na fi sahihima marwato ingantacce da tafan nasu an ummi salamata radiyallahu anha daga ummu salama Allah da ita annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ra'a fi baitiha jariyatan fi wajhiha safa'atun faqala istarqu laha فإن بها النزرة مروة ingantattun littattafan na Bukhari da Muslim har yanzu wannan kuma daga Ummu Salama matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya yarda da ita cewa annabi tsira da aminci Allah sabbata a gare shi ya gani a cikin gidanta jariyatan wata yarinya fi wajhiha safa'atun wato a fiskarta akwai wata jirkita yawa sai ga wata jirkita a fiskarta kaman an mele kaman wato wani, wani shafi haka e, wata shafa ta jirkita fiskarta wani bangare ne fiskarta fakala sai ce istar kula ce kuma ta tawaida kuma ta tawaida wato kuma ta tofi rukuya addu'a ta ruƙuya tofi kuma ta tawaida fa inna bihan nazarata lallai akwai ta'asirin kallo ko dubawa tare da ita wato wani mutum mai irin wannan illar ta kambon ido ya kalle ta ko ya dube ta abin ya shafe ta ba da tsanani ba don ya yi tsanani yana iya halakarwa ko ya makantar da sauransu haka an ce wani mutum yana tafiya sai ya tarar da wata bishiya mai ‘ya'ya ta ‘ya'ya sosai sai ta tab ka duba ‘ya'ya kamar me yana wuce kafin ya dawo kawai sai gare shi ya ballo ya zubo ƙasa ya zambilla ta'ala to kana jin in mutum ne wannan ai shi ma sai ya rushe inda sai dai in kwanansa bai ƙare ba in kwanansa bai ƙare ba makuwa to ba zai amfani ba ba za a ya na kasa kenan to abu ne kuma wanda mutum ba wai shi yake yi ma kansa ba irin abin da mutane suke cewa suna sayo maita suna sayarwa su ha ba wannan kan ba mu gan shi a ilmance ba yawa a shar'ance amma dai wannan abu ne da Allah ke halittawa a idanun waɗanda ya so yawa haka kamar yadda da yawa cikin halittu Allah ya musu irin ai macizai Allah sai ya sanya dafi a tare da su to amma su sai dafin ya shiga cikin jikin mutum yake tasiri ko to amma akwai kuma waɗanda daga macizan waɗanda suke cutarwa ba tare da sun harbi mutum ba ko sun taɓa shi ba ko ba haka ba akwai su ai akwai hadisi da ya tabbata akwai abin nan maciji da aka kira zittafiyatayn wanda shi in ya ido hudu da mace mai ciki cikin zai bare da nufin Allah akwai kuma waɗanda in sun ja mutum ya zo ya ƙetara inda suka ja ɗin shi ma dafin sai ya murɗa shi in ba sa abu ma sai ya mutu sai ya kai hatta ciyawar da suke tafiya a kanta idan aka ɗauke ta aka yi yaɓi dafi da ita tana kashewa da nufin Allah kaga abu ne da Allah ke halittawa ya yi tasiri ko da ba a gogi juna ba Allah ka tsare mu to kawai abin da za a yin shine addu'a shi yasa ma kaga rayuwar musulmi rayuwar mumini a kullum kewaye take da addu'a da neman tsari ko ba haka ba eh shi yasa ake so kana farkawa daga barcinka kayi addu'o'i kayi zikiri in ka zo shiga ban ɗaki kai in kai alwala kai in kai sallah kai in ka zo duk abin ka zo fida gida daga gida ga addu'a neman tsari ko ba haka ba bismillah tawakkaltu Allah a zuwa ƙarshen abin da zaka roƙa lamin ya auzu bika wani azil auzal har zuwa ƙarshe da makamantan wa'annan to ko da yaushe saboda wato ababen da za su cutar din suna da yawa ga shaidanu da suke da mugunta a ɓoye da baka ganin su Allah ta'ala ne ke tsarewa to amma dai abinda ɗan adam zai iya yi dole ya yi shi kuma ya kamata ya yi ƙuntu nawawi ya ce ina cewa wato as-safa'atu bi fathi sini al-muhmala wa iskanil fa safa'a wato da fataha akan sin mara digo da kuma sukuni akan fa dauri kenan hiya tagayyurun wa sufra wata jirkita ce da kuma fuska ta zama fatsa kasan da yake larabawa ne fuska su haka suna jajaye haka ko farare haka sai fuskar mutum ta canza sai zama rawaya-rawaya haka gaga an samu jirkita ko an samu canzawa to kamar haka dai abin yake kasancewa wani shafi ne ko wani taɓi ne da yake jirkita yanayin launin fuska wa amma nazaratu fa hiya al-ayn amma dubawa ko kallon da yake nufi shine kambon ido yuqalu sabiyun manzurun akan ce yawa sabiyun manzurun yaro wanda aka dube shi ai asabatu al-ayn wato shine wanda kambon ido ya taba shi wato ina jisan dai suna tabbatar da cewa akwai ayin din وروينا في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق مروة أتكن صحيح مسلم daga ibn Abbas Allah da da su cewa annabi tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ya ce al'ainu haqqun kambun ido gaskiya ne walau kana shay'un sabaqa al-qadara sabaqa al-ayn inda a ce wani abu zai iya rigingeniya da ƙaddara a ce ya yi ƙoƙarin aukuwa tun kafin ƙaddara ta yi aiki inda akwai abin da zai iya rigingeniya da ƙaddara don akwai yiwuwar ya faru kafin ƙaddara ai ƙa'ida dai kam Allah riga ya rufe wannan ba abin da zai faru sai an ƙaddara ko ba haka ba eh babu abin da zai faru duk girman abu duk ƙanƙantarsa duk sauƙinsa duk tsananinsa da haɗarinsa sai Allah ya ƙaddara to a ƙaddara da a ce akwai wani abu wato saboda gaggawarsa da ƙarfinsa da tsananin tasirinsa zai iya aukuwa ba tare da ƙaddara ba to da sabaqar hul'ain to da kambun ido ya rigaye kaddara faruwa to dan dai ba damar wannan kaga wannan mubalaga ce da ke nuna lallai ne shi kambon ida din nan gaskiya ne yawa gaskiya ne tabbataccen abu ne yawa kaddara ta gudana akan cewa lallai akwai shi inda Allah ya saka shi eh, kuma inda Allah ya kaddara zai yi tasiri eh, zai yi yana yi saboda haka ba daidai ba ne a kore shi yawa wa izastughsiltum faksilu kuma idan an neme ku da ku yi wanka wato domin wato domin karya wannan tasirin wannan gubar ko kuma wannan dafin faksilu to ku yi wanka ko kuma ku wanke idan aka neme ku ku wanke gabanku ma'ana yawa dan akwai gaban da ake wankewa shine abin da ake cewa a kama ruwa sannan a wanke gabobin alwala ba wanka ne ga baki ɗaya ba yawa akwai hadisai da dama da suka zo suke bayanin kaifiyar yawa a kama ruwa wato a yi tsarki sannan a wanke gabobin alwala to sai a watsawa shi mai abin nan wanda abin ya kama eh ko kuma yayi wanka da shi eh to sai ya samu waraka da izinin Allah ta'ala to shine an neme ku da wanki gaban naku eh da yin alwala da kama ruwa domin ayi wannan wato domin ya wanke ko a sha abin nan a watsa masa shi to faksilu ku wanke gaban wajibi ne idan ana tuhumar mutum cewa ko an haƙaƙe cewa shi ne ya sababta to wajibi ne ya yi wannan annabi sallallahu alaihi ya yi umarni kuma dama duk wanda ya sababta wata cutuwa ai shi ne abin tambaya wajen yin duk abin da zai yi a zai iya yi domin samun sauƙin abu ba gani ba idan mutum ya zama dalilin salwantar dukiyar wani ko bisa kuskure ne ko mantuwa ko wani abu to ba za a bashi ba ba za a ce a shi kenan mai shi ya haƙura ba sai da ce ba zunubi ba zanibi kan ka san mai shi ba zai ji daɗi ba ko ɓata lokaci ma dai da aka masa ai ba daɗi to amma dole zai biya sai dai in mai haƙƙin ya yafi idan bisa mantuwa bisa kuskure mutum ya salwanta dukiyar wani to daman yana kansa wa ai shi yasa kisan kuskure aka rattaba masa biyan diya ko biyan diya yawa da kafara saboda girman sha'anin rai amma ba zanibi ko kamar zarra dai kisa ne na kuskure ko mutum ɗari mutum ya kashe bisa kuskure zanibi dai a rubuta masa shi Allah ya riga ya yafe rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana rabba yawa kaga mutum ya manta bai yi sallah ba ka duba girman sallah wanda barin guda ɗaya lokacin ta har ya fita yana halatta a kashe mutum inda gangan yayi haka aka gargade shi bai yi ba yanzu da al'asar za ta yi mutum kowa ya tashi ya sallah bai ba sai aka ji a gaya wa sarkin musulmi ko kuma alkali a lokacin shari'a aka ce ga nan wani bai sallar la'asar ba aka aiko dogarawan abin hisba aka ce a je a ce da shi ya tashi ya je ya sallah ya bar wannan kashin nasa ya je ya sallah ya ce yana zuwa aka yi masa magana aka yi amma duk gargaɗin da aka masa bai tashi ba to in rana ta yi gora kan ta sulmuya abin da ba zai fi raka'a ɗaya ba ya rage har sannan ya ƙi sallah imam malik da wasu malam suka ce a fille wuyansu ba a wasa da sallah to kaga to amma mutum manta ta yi fa kaga bai da wani laifi sai dai yana tunawa yana tunawa sai ya tashi ya yi ta kurin shi lokacinsa kenan daga lokacin da ya tuna din shine ya jinkirtar yana da laifi haka in misali makara yayi ba al'adarsa ba ce yana ƙoƙarin tashi amma dai ajizanci da yau da gobe sai makara har ya fito daga lokaci to kaga wannan wato shi ma bai da zunubi yawa abu ne da bai yi shi da gangan ba sai san da ya farka yana farkawa lokacinsa kenan shi kuma sai ya tashi ya gaggauta to haka nan to amma idan abu ya shafi haƙƙin wani haƙƙin wani bisa kuskure bisa mantuwa sai mutum ya ɓata ko ya salwanta ko bai kai ga rai ba to wannan lalle biya yana kansa sai dai in an yafe masa amma dai babu zunubi bambancin su a to wanda ya da gangan ma zai biya to me bambancin a a wanda ya ɓata da gangan bayan an saka shi ya biya ma to ai akwai zunubi ai ya cutar da ɗan uwansa ɓata masa rai da yi a lokacin da ya ga cewa an salwanta masa abu la'alla ma sai da aka sa shi jidalin kai ƙara ko aka sa ya yi latti abinsa la'alla kasuwa zai kai shi kuma a zo a biya shi da ba haƙiƙanin abin da ainihin wato abin da bai kai haƙiƙanin asali nagarta irin nasa ba ko babur ɗinsa ne misali ya salwanta da gangan aka sa ya saya masa wani irinsa tunda wancan ka ya bata to za ka sayi wanda yake eh irinsa ne amma kuma bai da nagarta irin tasu da ana samu ai komai da komai amma wannan kuma ya fi ainihin da to duk irin wani abubuwan kaga sai su jawo inda gangan yayi ya cutar da shi duk da cewa zai biya amma in kuskure ne babu biya to kamar haka wannan ma inda mutum zai yi da gangan ya san yana da abin abin ya taɓa faruwa gare shi kuma ya sha faruwa amma haka kawai da ya ga abin da ya birge shi ya ƙayatar da shi to bai yi wannan bai addu'a ba bai tabarakallahu rabbul alamin bai ce komai ba kurin sai ya shiru ya cutar da wannan kaga ganganci ne sai a kama shi da zanubin wanda ya da gangan yawa abin da zai sa ba za a yi kisasi ba akwai shubha me za a iya cewa ai ba makami ya dauka ya kashe shi ba ai ba kaza akwai yiwuwar kaza kaza kaza da za a yi jidali akai amma dai a wurin Allah Allah ya san cewa da gangan yana da zunubin wanda ya kisa to saboda haka wato in aka ce mutum ya wanke gabansa ya alwalar domin karya wannan dafin karya wannan tasir to wajibinsa ne yayi qultu nace qala ulama malamai sun ce malamai sun ce alistighsalu neman wankewa din da hadisin ke nufi an yi qala lil aini to shine a fadawa mai kambon ido din wanda ya sababta wannan jinyar wanda dalilinsa ne aka kamu da wannan bala'in wa huwa sa'ibu bi ainihi shine wanda ya kama waninsa da idanun nasa annaziru biha bil istihsan wanda ya duba abin tare da ainihin kyautatar da abin jin ƙayatarwa da birgewa a cikin abin wato abin baya tasiri idan ya gan shi haka nan kacibas kuma bai ma ɗauke masa hankali ko tunani ya birge shi ba balle ya sa wata 'yar hasada ko mugunta wannan ba zai cutar ba amma ya ga abin ya birge shi har ya ji ina ma yana da wannan har ya ji ko ɗan haushi da ba shi ke da abin ba to wannan sai iya cutarwa da izinin Allah amma duka wannan ba gamo da kasawa ba ne don komai da mashi'ar Allah ne in Allah ya kare ko misali akwai wato neman tsari da ya gabata to wannan in Allah ya so sai ka ga wanda aka dube shi bai cutu ba a ce masa igsil dakhila izarika ka wanke ta cikin gyautanka ana nufin tsarki ya kama ruwa kenan mimayilil jilda abin da yake wato jibintar fatar jikinka bima'in da ruwa mana dai ka wanke al'auraka kenan ka yi tsarki da ruwa su mai sabu alal ayin sannan sai a zuba wato alal aini ko ma'in dai alal ma'ini na babu mimin amma akwai mim ko alal ma'in ma'in ba mu'in ba ma'in zai dole a samu ni da na babu yawa eh su mai sabu alal ma'in sannan sai a zuba shi akan wanda wato ciwon ya same shi huwal manzuru ilai shine wanda aka dube shi wasabata an Aisha radiyallahu anha qalat ya tabbata daga Aisha Allah da ita ta ce kana yumarul a'in ya kasance ana umartar wato mai kamawar wato wanda ya sababta ciwon ana umartarsa an ya tawadda'a yayi alwala thumma yaktasila minhu al-ma'in sannan sai wanda aka kama din wanda kamar idan ya kama shi sai ya wanka saboda wani rahu abu dawud da isnadin sahih ala shart al-bukhari wa muslim abu dawud ya rawato shi amma da isnadi ingantacce wanda ya cika sharadin bukhari da muslim wajen riwaya kaga tabbatacce ne kenan sahihi ne a risala da ya kawo wannan ya faɗi cewa za a yi tsarkin sannan a yi alwalar yawa sai a haɗa yawa to sai wanda aka kama din sai ya wanka in ba zai iya wankan da kansa ba sai a zuba masa shi tamkar wanka ɗin to bizni ta'ala shine makarin abin ورونا في كتاب الترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال مروت أتكل كتاب الترمذي ده نسائي ده ابن ماجه أبو سعيد الخدري الله ردشي قال يتشي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما قال الترمذي حديث حسن wace mun fitar da hadisi a cikin littafin Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah daga Abu Sa'id Al-Khudri Allah ya da shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a da wato da farko ya kasance yana neman tsari daga aljanu cutarwa aljanu aljanu suna daga cikin halittu mafiya cutarwa babu ma yaso cutarwa ga 'yan adam saboda ai shaidanu wato kafiransu muyagunsu zariyar iblis ne ai ka san kuwa adawarsa da yan adam tun daga shi adam ɗin kansa eh abin ya gangaro kuma ga ainihin ƴaƴayensa jikokinsa ainihin zuriyarsa to amma dai Allah ne ta'ala ya shiga tsakani mala'ikun da Allah ya sa suke tsaron mutane suke gadin su ko da yaushe shine ya sauƙaƙa abin sai in Allah ya so aukuwar wani abu to sai su kyale gwargwadon abin da Allah ya so wato sai ya mala'ikun su kyale gwargwadon abin da ya so ya faru sai ya faru amma ba dan haka ba ai malamai suka ce ba wani tasarrafi da dan adam zai yi dan su suna ganin mutane kuma sun fi mutane karfin tasiri wajen cutarwar kaga makiyinka da yafi karfinka kuma yana ganinka kai baka ganin sa to in har ba a shiga tsakaninka da shi ba da ikon da ya fi ƙarfinsa to aka gaba yadda ba zai yi da kai ba to don haka aka ce daga ɗakinka ka shiga ban ɗaki ko ka je ƙofar gida sai ya su ya galgala mutum amma mala'iku suke tsarewa lahu ma'atubatu min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazuna min amrillah mala'iku ne suke ta wannan aiki dan adam kuma yana ganin kamar haka kuran aka bar shi ba jin cewa akwai ni'imar da Allah ya masa mai yawa to yace manzo Allah sallallahu alaihi yana neman tsari daga aljanu wa ainil insan da ainihin idan mutum wato kamban ida din wannan kwarin da yake cutarwa daga idanun mutane yakan nemi tsari daga wa'annan hatta nazalatil mu'awwizatani har sai da surori biyu da ake neman tsari da su suka sauka falamma nazalata lokacin da suka sauka a haza bihi ma sai ya riko da su wata raka ma siwahu ma sai bar abin da ba su ba maza Allah sama yana isti'aza yana neman tsari da addu'o'i masu yawa kamar yadda za a gani a cikin sunna a wurare da yawa mun gani misali kam abin da aka rawaito na karanta falaki da nasi na ƙul huwa falaki da nasi bayan kowace su a sallah ko sau ɗaya bayan asuba da bayan la'asar ko bayan magariba ji waɗansu sau uku uku to kaga wannan yana daga ciki cewa suna karewa daga abin ƙi tirmizi ya ce hadisi ne kyakkyawa wa rawaina fi sahih al-bukhari a hadisan ibn abbasin أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوز الحسن والحسين مرويته أئنغنتتن لتتفي قدابي مرويته أتكى صحيح البخاري لتاب إمام البخاري حديث ابن عباس cewa annabi tsira da amincin Allah sabbata a gare shi kana ya auyezu al-Hasan wal Husayn ya kasance yana neman tsari ma'ainihin Hassan da Husayn jikokinsa jikokinsa ayan Fatima radiyallahu anha yana cewa wa izukuma bi kalimatin lahi tamma ina nema muku tsari da kalmomin Allah cikakku ina nema muku tsari da kalmomin Allah cikakku kalmomin Allah suna da yawa akwai kalmominsa na littattafai akwai kalmominsa na kaddara hukunce-hukuncensa na shari'a da na ƙaddara duka Allah ne kaɗai ya san yawan kalmominsa walau annama bil ardi min shajaratin aqlamun wal bahri yamuddu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah Allah azizun hakim dunan duniya da bishiyoyinsu a ma'ana walau annama bil shajaratin aqlamun duk bishiyoyin da suke duniya gaba ɗayan su tekun da ya zagaye duniya babban tekun duniya a samu bakwai kwatankwacinsa haɗe da shi duka su zama su kuma tawada to ba za a rubuce kalmomin Allah ba ba za a ƙure ba ba iyaka sai shi yana nema muku tsari da kalmomin Allah cikakku min kulle shaidanin wa hamati daga dukkan wani shaidani dukkan wani shaidani wato shi ne kafirin aljani mai cutarwa aljanu sun kasu biyu ko wa'anna minnal muslimuna wa minnal qasitun wa man aslama fa ulaika taharraw rashada wamma qasituna fa kanu li jahannama hataba dukan su ma aljike cewa ko a cikin mu akwai waɗanda suke musulmai ko almun musulmai min alƙasid wanda akwai kuma kangararru ƙasid wanda bar hanya maqsid kuma wanda yake kan hanya madaidaiciya kasada wato shine ya bauɗe ya saki hanya amma a kasada kuma a kasada kuma to wannan yayi adalci kenan kasada a kasada sai ce wannan kasidin wannan ko maqsidin a sifar su sifanta su to suka ce cikin mu akwai musulmai akwai kangararru wanda ya musulunta to ya kirdadi wato shari'a wanda kuma ya bauɗe to wayannan sun zamanto makamashi ga wutar jahannama to wayannan su ake kira shaydanu kafirin aljani shine shaydani haka daga cikin mutane ma wanda ya dauki hanya irin tasu akwai mutane ma ai shayadin ko wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayadin aljinni wal ins yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura to duk mutumin da ya zama yana zuga mutane yana ainihin kimsa musu ra'ayoyin bata irin na shaidanin ɓoye to shi ma shaidani ne a wurin Allah kuma akwai su da yau suna neman muku tsari da kalmomin Allah cikakku daga kowane shaidani wa hammatin da kuma dukkan wani ƙwaro hamma abin da yake cutarwa da dafinsa kamar maciji kunama da abin da ya kama da su wa min kulli ainin lamma haka nan ina nema muku tsari daga dukan wani ido mai shafa to shine ido wanda ke shafar wanda ya duba shine kambon ido din kenan nan ne mahallin shahid wa yaqulu kuma yakan ce inna abakuma kana ya'awuzu bihima isma'ila wa ishaq lalle kakanku kakanku yana nufin ibrahim al-khalil alaihi salam ibrahim alaihi salam wanda shine kaka na farko ga ƙabilar larabawa baki ɗayansu. Ismail alaihissalam shi ne asalin larabawa wurin shawa da zamuna masu nisan gaske. Shi annabi Ibrahim ba ba larabe ba ne. Hakanan ya haifi annabi Ismail ba ba larabe ba, amma dai shi annabi Ismail alaihissalam ya koyi larabcin ne a wurin larabawa, jirhumawa, waɗanda suka yi makotaka da shi da mahaifiyarsa a farin makka farkon assasa makka to da ya girma a cikinsu su kuma larabawan asali ne na can tun daga adawa to gangaro su himyar to sai ya tashi da asalin wannan harshe ya yi aure a cikinsu to sai zuriyarsa ta zama larabawa mustariba waɗanda suka shiga larabci daga baya akwai ariba can waɗanda suke kafinsu to daga kansa ne to shi annabi rama alayhi salam ya zama kakansu ne ta fuskar nasaba ba da wannan harshen ba ya ce babanku ibrahim ya kasance yana neman tsari anin da waɗannan kalmomi na addu'a ga ‘ya'yansa Ismail da Ishaq. Ismail da Ishaq. Ismail shi ne babba a cikin ‘ya'yan, daga baya kuma Allah ya bashi Ishaq. To wannan ya nuna ce kenan yana da kyau neman tsari ma yara ƙanana da waɗannan kalmomi. Misali, uwa za ta fita da yaro musamman yayin da za ta fita da shi, ya kamata ta yi waɗannan kalmomi. ko mutum shi kansa ya kamata ya tofa ma yara ƙanana da ba su iya wa kansu addu'o'in neman tsari ba irin wannan kalmomin saboda gudun aukuwar irin wannan wani in ya gani ba zai yi tabarakallahu din ba ko ba haka ba kuma yana da illar to zai ta cutar ba a sani ba amma an yi wannan rigakafin Allah ya so sai kaga ko shi bai yi ba to shi wanda aka yi wa din tunda yana da garkuwa da rigakafi na neman tsari to suka ga an kubuta muhimmancin abin kenan warawa na fi kitab ibn sunni an sa'id ibn hakim radiyallahu anhu qala kana nabi sallallahu alaihi wasallam idza khafa an yusiba shay'an bi'ainihi qala allahumma barik fihi wa la tadurruhu marwata a cikin littafin ibn sunni daga sa'id dan hakim Allah yarda da shi yace annabi tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ya kasance in ya ji tsoron kada ya sababtawa wani samuwa ko kamuwa da wani abu da idanuwansa da idansa a dama mun ce Allah ne ke yin abin a mutane kuma ba da sanin su kuma ba da zaɓin su ba kuma tasirinsa yawa zai iya kasancewa ba da sanin su ko nufin su ba kuma asalin abin ba laifi ba ne ba aibi ba ne a mutum ko a ce mummunar sifa ce ba da mutanen kirki ba za ta iya kasancewa tare da su ba illa dai yana iya zama ba daidai ba idan mutum ya zamanto baya yin zikirin da ya kamata yayin da ya ga wani abin sha'awa ko kuma baya addu'a ko kuma ya yi nufin cutar da wani da wannan ɗin wato wannan kuma ba za a same shi ba daga mutanen kirki ma ballantana wato annabawa balle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma idan ya ji tsoron kada cikin rashin sani ko bisa wato kuskure kada wani ya cutu ta dalilin kallonsa kala sai ce Allah mubarak fihi wala tadurrum ya Allah ka sanya albarka a tattare da shi kada ka sanya cutuwa a tattare da shi kaga wannan ma yana da cikin abin da za a iya faɗa sunni daga Anas Allah da shi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man ra'a shay'an duk wanda ya ga wani abu fa ajabahu ko abin ya burge shi a dukiyarsa ne eh ko ainin waninsa sai ce masha Allah abinda Allah ya so kenan wannan shine abinda Allah ya so la quwwata illa billah babu karfi sai abinda Allah ya so ba wani ƙarfi da ke da tasiri sai in Allah ya so to in mutum ya faɗi wannan lam yadurruhu to wani abu ba zai cutar da shi na daga tasirin maganar ba wato wannan burge wato ganin sa da yayi kuma abin ya burge shi to ko da a ce yana da ayin yana da kamar ido wannan abin da ba zai cutar da shi ba idan kan mutum ya ce barakallahu fi Allah mubarak fi wa la tadurruhu ko ce masha Allah la quwwata illa billah ko ce tabarakallahu rabbul alamin to duka waɗannan kalmomi ne da suke zama rigakafi daga cutar da wani abin da aka gani ko da a kaddara akwai wannan aibi wannan illa warawaina fihi marwaito a cikinsa shi littafin na ibn sunni amalul yawmi wal layla kenan an sahal ibn hunayf radiyallahu anhu daga sahal dan hunayf hunayf tasgiri ne na ahnaf suna sanya laraba suna sanya suna ahnaf ko yawa ahnaf kamar ahmad shi yasa ma idan suna son su yi tasgirin ahmad shi ma tunda waznin su ɗaya ne ahmadu sai a ce humaid kamar ahnafu hunayf ko yawa daga salu dan hunayf Allah da da shi kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi ya ce idza ra'a ahadukum min nafsihi wa malihi wa ajabahu ma yujibuhu falyad'u bil baraka wato a'a ya man shiga wani ya ce ya ƙala ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya zara ahadukum ma yujibuhu fi nafsihi aw malihi fali yubarrik alaihi wannan al'aina haqq manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗayan ku ya ga wani abu da ya burge shi ya ƙayatar da shi abin ya shafi kansa ne ƙashin kansa misali ya duba fuskarsa ya duba yanayin shigarsa ya duba yanayin lafiyarsa da ƙoshinsa da wasu abubuwa da suka burge shi ko kuma wani abu dai da yake da alaƙa da wannan ko dukiyarsa ko a ce misali kamar da ya faɗa a tarjama ɗin ‘ya'yansa misali iyalansa da duk abin da ke da alaƙa da shi duk zai iya shiga ƙarƙashin fi nafsihi to falibarrik to ya ce tabarakallah tabarakallah ya yi roƙon albarka a kansa ya nemi sanyawar albarka daga ubangiji akan abin shi ne manasa ya tabarakallah hassan alkhalin ko rabbal alamin to yi wannan ko da cewa ya yi tabarakallah wannan ya isa wannan al'aina haƙƙun domin lallai kan bai ido gaskiya ne wani hadisi ne ingantacce shi ne jigo ainihin wato babin ko kuma in ce wanda bayanan suke kai tsaye a wannan babin in ka ga abin da ka gani ya burge ka to baka san ya kake ba in da baka da shi baka san ko anin ya same ka ba ko ba haka ba har kullum ka ɗauka zai iya yiwa Allah ya saukar da shi a tare da kai saboda haka da ka ga abin da ya burge ka sai ka ce tabarakallah kamar yadda gaskiya ne warawa na fi marwatu a cikin littafin har yanzu an amir ibn rabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ya ce idza ra'a ahadukum min nafsihi wa malihi wa ajabahu ma yu'jibuhu falyad'u bil baraka wa Amir dan Rabi'a Allah da shi ya rawato shi kamar Sahal dan Hunayf cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idza ra'a ahadukum min nafsihi wa malihi idan ɗayan ku ya ga wani abu da ya shafi kashin kansa wato rayuwar kansa wa mali da dukiyarsa wa ajabahu ma yu'jibuhu kuma abin da zai burge shi ya kayatar da shi ya kayatar da shi falyad'u bil baraka to ya roki Allah albarka ya addu'ar albarka yace tabarakallah wa Allahumma barik fihi wa la tadurruhu ya faɗi wannan hadisai ne المذهب إمام أبو محمد القاضي حسين duk da ke duba tafan shafi'iyya zai ga yawan ganin sunan qadi Hussein ne albawardi min ashabina daga malamanmu na shafi'iyya rahimahumullah Allah ya rada su bi kitabihi an littafin sa da aka kira at-taliq fil mazhab at-taliq fil mazhab qala yace ya nakalto wani abu ne na isra'iliyat haka nazara ba'dul anbiya salawatullahi wa salamu alaihim ajma'ina ila qaumihi yawman fastaksarahum wa ajabu wani annabi cikin annabawa tsira da amincin Allah ya tabbata a gansu duka ya dubi ko ya kalli mutanensa wata rana to sai ya ga yawansu ya isa wai ajabuhu kuma suka burge shi wato sai ƙaye da su suka burge shi kaga wannan ba za a ce ma ya sa hasada ba ruwa domin annabawa ba za su yi haka ba amma dai ganin yawansu yawa ya ƙayatar da shi ainihin famata minhum fi sa'atin sab'una alfan sai mutane dubu saba'in suka mutu a cikin al'ummar a lokaci guda babu Allah subhanahu wata'ala idai Allah subhanahu wata'ala yayi wahayi zuwa gare shi annaka intahum cewa lalle kai ka kama su ko ka same su da kamban idani tasirin kallonka shi ya shafe su suka yi wannan mutuwa walau annaka iza intahum hassantahum lam yahliku da a ce yayin da ka gansu ka dube su ka yi musu garkuwa da addu'a lam yahliku da ka musu garkuwa ko shamaki da ba su halaka ba qala sai annabin ya ce wa bi ayi shay'in uhassinuhum to da wani abu ne to zan katange su in musu wannan garkuwa ko shamaki wa auha Allah ta'ala ilaihi sai Allah ta'ala ya wahayi zuwa gare shi cewa ta qulu kace hassantukum bil hayy allazi bil hayy al qayyum allazi la yamutu abada na katange ku na kare ku eh da sunan rayayyen sarki alƙayyum tsayayye a bisa talikansa allazi la yamutu abadan wanda ba zai mutu ba har abada wa tafatu ankum as-su'a bila haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim kuma na tunkuɗe ko kuma na roƙi tunkuɗe mummunan abu yawa a barinku bila haula wala quwwata illa billah eh da cewar babu dabara babu dabara ba wayo kenan wala quwwata kuma babu karfi ba wata kiciniya da za ta yi aiki ba wata dabara illa billahi al-aliyyil azim sai da Allah madaukaki mai girma sai abin da ya so ya faɗi wani ya ce wannan addu'a za ka faɗa قال المؤلف عن القاضي حسين wanda ya ta'aliki ko sharhi wato daga nakalto ya nakalto wannan daga qadi Hussein din yace wa kana adatul qadi rahimahullah ya zama al'ada ga shi alqadi Hussein rahimahullah Allah ya ji kansa idza nazara ila ashabihi fa'ajabahu fa'ajabahu samtuhum wa husnu halihim idan ya dubi wato idan ya dubi almajiransa mutanen da suka zube gabansa suna karatu ko suna sauraro ba a jaba ho samtuhun kyan yanayinsu sai ya burge shi samt shi ne kyan kama ko yanayi wato kaga mutane da kyan shiga gaso da kyan kama da natsuwa da ainihin shari'a mai kyau to shi ne ake asamt kaman alhai'a cikar yanayi ko ingancin yanayi to idan kyan yanayin da suke ciki ya burge shi wa husnu hali da kyawun halinsu samt daidai yake da husnul hal kamar ta'kidi ne kawai amma ma'anarsa duka ɗaya ne hassanahum bi hazal mazkur to sai ya katange su da wannan addu'a da aka ambata a wannan ruwaya wallahu alam Allah ne masani to abinda aka faɗa a nan ba hadisi bane daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko ba haka ba yana cikin abinda malamai suke kira al-isra'iliyat ruwaito abubuwa da suka gabata zamanin annabawa kafin zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to malamai sun yi bayani game da halaccin rawaito wani abu daga gare su suka ce kamar da ibnu kasir rahimahullah a muqaddimar tafsirinsa hakanan malamai kamar shehu islam ibn taymiya rahimahullah shi ma yana da muqaddima ta littafin tafsiri haka malamai da yawa dai sun faɗi wannan cewa abinda aka rawaito daga banu isra'il idan ya zama ya saba wa abin da ke gare mu a alkur'ani mai girma ko a sunna hadisi kenan yawa ko duka biyu to wannan ba, ba, wani sauraro dole a bashi kamar irin kage-kage da yawa da suka kago na kisoshi marasa inganci wato suka danganta wa annabawa kamar kisan nan ta annabi dawuda da ake ta faɗarta da yawa cewa ya taɓa bisa kuskure ya ga matar wani oraya ibnu hanan kamar da mai bada'u zuhur fiye ƙa'id duhur ya faɗa bisa kuskure ya ganta kyan jikinta da kyan gashinta sai ta ta'allaka da zuciyarsa ya rasa yadda zai kuma gashi mata ce ga ainihin soja cikin sojojinsa saboda haka sai ya hila wajen tura mijin nata wani mungun yaƙi don ko za a kashe shi ya samu ya aure ta. Kaji, ko musulmi ma gama gari, inda na kirki ne, ai ba zai yi haka ba ko? Suka ce wai haka aka yi, abubuwa da irin wa'annan da yawa suna nan. To, irin wa'annan kaga ai sun kore abin da aka sani na ismar annabawa, ko ba haka ma? Cewa annaba masumai ne. E, sun rusa wato martabar annabta da kuma tsoron Allah irin na annabawa. In kana so wato kaga bayanai masu gamsarwa masu fa'ida sosai, Shehul Islam Ibn Taymiyyah yana da littafi mujalladi guda annabuwat bayani batukan batutuwa akan annabta wato annabawa babban littafi ne yafi wannan yawa a irin tsarinsa to za ga abu to irin wannan ba ma ba sauraron wannan sannan idan kuma abu ne da shari'ar mu ta zo da shi wato shari'ar musulunci qur'ani da hadisi ko ɗaya daga ciki sun zo da shi to wannan kaga faɗarsa min nafilatul qawl ko ba haka ba da ma shari'ar mu ta zo da shi ai shikenan eh an faɗe shi an faɗi abin da dama akwai shi babu wani abu to kuma in wani abu ya zo wanda wato bai saba ba kuma ba a ambace shi ba a shari'ar tamu labarai ne ba abin da ya kore su ba su zama mustahilai ba ba abu ne korarre ba a shari'ance ko a hankalce yawa ko amma dai ba wani abu da ya tabbatar da shi to wannan ya halatta a rawaito shi a faɗe shi ba tare da an tabbatar da shi ba shine hadisi yazo hadisu an bani isra'ila wala haraj yawa ku ba da labari ko ku ambata abin za ku ambata daga banu Isra'ila babu laifi irin wannan shine abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi ko dai wanda shari'a ta tabbatar ko kuma wanda shari'a bata kore ba ko da bata tabbatar da shi ba yawa to wannan shine ya halatta eh yasa Ahmad Shakir rahimahullah yake cewa abin mamaki Alƙur'ani ya gaya mana cewa ahlul kitabi malaman su sun yi ha'inci a addinin Allah sun fassara wato mana sun cancanja kalmomin Allah sun musanya sun ɓaɓɓata amma wai a ɗauko isoshi daga banu Isra'ila kuma a zo a ce za a fassara alkur'ani tsaron littafi da shi wani magana ta burge ni kwarai da gaske kuma haka za a gani a littafai da yawa na tafsirai na waɗanda ba ƙwararru ba ne sosai a wajen tafsiri na alu sunna to irin haka za a ga irin isra'iliya da wani abin ma shari'a ta kore shi ga baki daya ya kore na soshi ingantattu amma sai ana ambata su to amma irin abin da yake bai saba shari'a ba kamar wannan abin da aka faɗa nan bai saba abin da ke a shari'a mu ba ko ba haka ba yawa amma ka tabbatar da cewa kuma wai har mutum dubu saba'in sun mutu nan take wannan kuma yana buƙatar ba za ka iya cewa tabbas za ka ɗin ba ne amma dai cewa shi ayin kambon ido ɗin yana iya tasiri in Allah ya so wannan kaga ai dalilai da yawa sun tabbatar a wannan kuma shi malamin da aka ce yana yi wa mutanensa addu'a yana yin addu'a da wannan da abin da yafi kyau shine ya riko da abin da ya inganta a hadisai ingantattu wayannan shigen wanda makaranta da makamantansu ko ba haka ba duk da wancan ma ma'anarsa bata bata yi nisa ba amma ko da riwaya za ta zama ja'iza ko ba haka ba babu laifi daga banu Isra'il in akwai ta ta wannan al'umma ai ta wannan din ita tafi kamata yawa tartiban ka rike ko ba haka ba wallahu alam eh to Allah ya gafarta mana ina ganin sai mu tsaya anan ai Allah ya mana afwa eh amin Allah ya dace da mu